نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم الله تعالى وتلك حجتنا وتن إتتي حجم آتيناها إبراهيم mun ba annabi ibrahim ita ala qaumihi akan mutane shi to nan ma Allah subhanahu wataala yace lalle mun ba annabi ibrahim shiriye shi tun yana karami haka wasu malamai suka fassara tun yana dan karallamin shi Allah subhanahu wataala ya kimtsa shi ya shirye da shi ya cusa mai hujja da gaskiya wanda zai tunkari mutane da ita an rawaito cewa baban shi ya shigar da shi a cikin wani kogo yana dan kararami yana shan nono baban shi ya sanya shi sa'an nan ya hito da shi bayan waɗansu kwanaki sa'an da ibrahim ya kalli tauraro kuma ya kalli halittu waɗanda allah ya bada labari sai ya lura da su ya lura da abin da ke cikinsu muna ganewa ko an ce wai tun yana dan karallami an saye a cikin wani kogo ba a hiddo shi ba sai bayan wasu kwanaki yana hita wasu ya kalli taurari kuma ya kalli sauran halittu ya gane cewa lalle Allah ta'ala shi ya halicce su to wannan dai labarai ne da ake badawa waɗanda ba su da wata majiya kwakwara kuma game da irin wannan wuri akwai labarai masu tarin yawa masu ɗimbin yawa waɗanda malaman tafsiri da waninsu suke faɗinsu suke ba da labari da waɗannan labarbura waɗanda mafi yawansu labarai ne na bani isra'ila labaran bani isra'ila kuma abin da ya dace da gaskiya ya dace da abin da ke wurinmu daidai ne ya zo daga manzala sallallahu alaihi wasallama bisa hanya ingantacciya za mu karɓa za mu karɓa mu karanta saboda ya dace da mi ya dace da gaskiyar da ke wurinmu ya dace da abin da ya inganta daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya saba kuma daga cikin wannan sai mai watsi da shi abin da kuma bai dace da mu ba kuma bai saba mu ba ba mu gaskata shi kuma ba mu karyata shi labarai waɗanda ba su yi daidai da namu ba kuma ba su karyata namu ba ba mu karban kowane daga cikinsu sai waɗanda suka karba suka yi daidai da mu muna ganewa ko to in ba su saba mu kuma ba su dace da namu ba to ba za mu ce ƙarya ba ne kuma ba za mu ce gaskiya ba ne za mu tsaida su kawo mu sanya su a ji suke ga nan muna ganewa ko kuma muna iya karanta su domin ba saba mun ba ba mu da kuma wani dalili da ya nuna ƙarya ce kuma ba su yi daidai da mu ba to sai mu karanta su kawai a matsayin ba da labari tunda asali su ba addini ke gare su wanda Allah ya saukar da shi ya saukar da littattafai a kai shi to wannan wasu daga cikin magabata sun yi rangwame a zan karanta irin waɗannan labarai din kuma yawanci waɗannan labarai labarai ne waɗanda ba wani amfani a cikin su kuma ba za su samu maka wata fa'ida ba ba abin da za ka karuwa da shi a cikin addininka domin da ko ta fa'ida ko wani alheri a cikin su wanda mutum zai samu to da wannan shari'ar tamu ta bayyana ko ba haka ba shari'ar mu cikakka ce shari'ar mu ta tattaro komi da ta yi bayanin haka tsara ka gidan waɗannan labarai da ake karantawa to labarai ne waɗanda in sun yi daidai mu karanta su mace sun yi daidai da namu in ba su daidai ba ko ba su karyata namu ba sai mu karanta su a matsayin kawai wato labarai irin na a shakata kawai Allah ya samu dace amin abinda ake dai so mu gane a nan wurin cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labari cewa ya ba annabi Ibrahim shirye shi tun gabanin annabi Musa da Haruna ko kuma tuntuni tun gabanin haka mana tun annabi Ibrahim yana karami Allah ta'ala ya ce wa kunna bihi alimin ko mun kasance masu sani game da shi mana mun san cewa ya dace da shirya tuntuni muka baya wannan shirya muna ganewa ko shi yasa aka rawaito a ina ne muke ba wa kunna bihi alimin ko yawwa sannan Allah subhanahu wataala ya ce qala li abihi wa qaumi iz ka tuna lokacin da ka tuna ma mutane ya rasulullah lokacin da annabi ibrahim ya ce li abihi ga mahaifin shi azara kenan wa qaumihi da kuma mutanen shi yace ma hadhihi tamathilu yace waɗannan gumaka wani irin gumaka ne allati antum laha akifun waɗanda kuka zo kuna dukkufa kuna mai da hankali a kansu kuna tabauta masu to wannan shine shiryar da Allah ya ba annabi Ibrahim ba tun yana karami ya nuna inkari da kin yarda akan mutanen shi a cikin bauta ma gumaka da suke yi kuma bayan Allah subhanahu wataala ma hadhihi tamathilu allati antum laha akifun ai kuna itikafi kuna lazumta wurin bauta masu kamar yanda musulmi yake lazumtan masallaci ya bauta ma Allah lokaci bayan lokaci haka kuma kuke mai da hankali kuna da kuma kuna lazumta kuna dagewa akan bauta mu to waɗannan kuma ka mai amfanin su an ce wata rana sai na Ali radiyallahu ta'ala anhu ya wuce wasu mutane suna wasa da wato irin wasannin nan wasan nan ma sunanta kullun sai manta sunanta wasan da ake basu tabal mai gumaka ishak to ita suna wasa sai sai na da ce ma ji tamasilun lati an tula aki gumaka ne ai akwai sarki akwai wadawa akwai wane ne ga sunan da to da larabci ana ce mata ashatranj nan ba mai yinta haka ko da a cika yinta bana amma ba ga hili ba ko to sai na ali ya wuce mutane suna yi radiyallahu an ya ce ma zai tamatilu lati an tubla ya ce kuma kan menene kaga ta dade tsoho wasa ce na daga cikin wasanni da daddi sai da ali ya ce masu la'an ya masa ahadukum jamran ɗayan ku ya ɗauki garwashi garwashi yana jajagur hatta ya tufa'a har sai garwashin ya mutu a hannun shi khairul lahu ya fi alheri gare shi min an ya masa da ya zange taba waɗannan gumakan yana wasa da su abinda yake nuna wannan wasan ba ta da kyau ba ta lokaci ne ɓannan lokaci ne asara ce wasan kafarai ce Allah ya kiyaye almuhimmu dai annabi ibrahim alayhi salam ya tambayi mutanen shi cewa ma hadhihi tamathilu allati antum laha akihun maimakin su ba shi amsa su ce ai Allah ne ya ce ai ai kaza kaza qalu sai suka ce mai wajadana aba'ana mun samu uwayenmu laha abidina suna ibada gare ta ma'ana ba su da wata hujja banda aikin uwayensu da kakanninsu su kuma uwaye da kakanni sun riga sun mace ba su gane ma hanyar Allah subhanahu wataala ba a wani wuri ya tambaye su yace menene wannan abin da kuke bauta ma iz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budu me kuke bauta ma qalu na'budu asnaman fa nadhallu laha akifi shi nan shi ya tambaye su waɗanda gumaka ne waɗanda wanda kuke da kufa a kansu can kuma su suka ce mu muna bautan gumaka ne kuma haka za mu tsayawa muna mai da hankalinmu mu dukkufa mu lizirce su muna bauta musu wannan kuma shi ya tambaye su ma hadhihi tamathilu lati antum laha akifuna kamar dai sun gaya mai haka ne sai ya ce masu to menene waɗannan gumaka waɗanda kuka dukkufa a kansu kuna bauta musu kuma bayan Allah to ba su da wata hujja banda kawai cewa uwayensu da kakanni sun tardo su suna yi yawwa da haka annabi ibrahim ya ce masu laqad kuntum antum aba'u qala sai annabi ibrahim ya ce masu laqad lalle tabbas kuntum kun kasance antum wa aba'ukum da ku da uwayenku fi dalalin mubin a cikin bata bayyananne ma'ana maganar da za ni muku tare da uwayenku waɗanda kuka kafa hujja da aikinsu ita ce maganar da za ni muku kamar yadda za ni ma uwayenku duk ɗaya ne ma'ana da ku da uwayen duk ba kan gaskiya kuke ba kuna cikin bata ba kan hanyar Allah subhanahu wataala mai kakkiya kuke ba to lokacin da annabi ibrahim ya nuna su wawaye ne ya wutar da hankulansu ya nuna uwayensu batacci ne ba su san gaskiya ba kuma ba su gane ta ba kuma ba su hau hanya ta gaskiya ba kuma ya wulakantar da gumakan nasu da ya ce ma halihi ma hadhihi tamathil kuma kare wadanda ba a taba samu wanda ya aibata su ba wanda ya ce ba su da kyawu ba wanda ya zarge su ya kushe su ba ba taba samu ba kowa ya tashi girma masu yake sai da Allah ta'ala ya sa aka haifa annabi Ibrahim yana karami ya tashi yana masu waji qalu sai suka ce ajitana bil haqq shin ka zo mamu da gaskiya ne am anta minal la'ibin ko ko dai wasa kake da hankalin mu mana suna faɗin wannan magana wadda ta fito daga annabi ibrahim suna ce mai maganar da kake kana faɗi ne kana wargi wasa ce kake da mu ko ko a da gaske kake yi domin tun da muke ba mu taɓa jin irin wannan maganar da kai ba kai ne farkon wanda ya faɗi ta ba wanda ya taɓa ce mamu laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin ba taba samu ba kowa in ya tashi bauta masa yake hankalin ma mutane bai taba kawowa ce waɗannan gumaka ba su dace a bauta masa ba kaji wala sai annabi ibrahim ya ce masu rabbukum ya ce bar rabbukum ya ce kai a wallahi da gaske niki rabbukum ya ce mahalicinku rabbus samawati wal ard shine mahalicin sammai bakwai shine mahalicin kasai bakwai alladhi fatarahunna wanda shi ya kage halittar su gabanin kowa ya san su shi ya fara halittar su mana Allah wanda ya halice ku wanda babu wani abun bauta sai shi shine wanda ya sammai bakwai kuma shine wanda ya kasai bakwai kuma shi ya yi abin da kasai bakwai ɗin da sammai bakwai suke ɗauke da shi kuma Allah ya fara halitta su kuma shi ne mahalicci dukkan komi gaba ɗaya la khaliqa illallah ba mai halitta sai Allah subhanahu wataala dan haka da gaske nake yi waɗannan gumakan dai aikin banza ne ƙarya ce kawai ba su amfani ba su cuta ba su kara ma mutum komi sai dai ma su rage mashi domin sun rage maka yayin da kai kai su kuma ka zo kana bauta musu kawai sun rage maka daraja ya ce wa ana aladaliku mena shahidin ya ce kuma ni akan wancanin maganar da na yi maku ɗazu mena shahidin lalle yana daga cikin masu shaida ma'ana na shaida cewa lalle babu abin bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wataala kuma babu wani Allah wanda ya halicci duniya sai Allah shi kadai kamar yadda ya gaya masu a cikin suratul an'am kadhalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ardi wal yakuna min al muqinin haka muka nuna ma annabi ibrahim mulkin cikakken mulkin sammai bakwai da kasai bakwai dan ya zamanto daga cikin masu yaqini falamma janna alaihi lailu ra'a kawkaba lokacin da dare ya rufe mashi sai ya ga tauraro qala hada rabbi yace ga Allah na nan falamma afala lokacin da tauraron ya bace qala la uhibbul afilin yace kai ba ni san waɗanda suke masu bacewa na yi san abu ya tsaya ya tsaya wuri guda ɗaya to shine Allah na yana masu haka ne saboda jan hankalinsu ya riga ya san Allah amma yana so ya gwada masu Allahn gaskiya bai gushewa ana nan ana nan balamma ra'al qamara lokacin da ya ga wata qala hadha rabbi bazigan ya ganshi ya bayyana ga yanan kwaro kwaro irin sha uku sha hudu sha biyar sha shida sha bakwai qala hadha rabbi yace to wannan shine Allah na falamma afala lokacin da shi ma watan da aka je can karshen dare ya bace ba a ganin shi qala yace la in lam yahdini rabbi lalle in mahalicci na Allah bai shirye da ni ba la akunanna min alqawmi dhallin lalle sai na zamanto daga cikin mutane waɗanda suke sun bace ma hanya Allah yace har yanzu dai ban ga Allah na ba mutane na jin shi falamma ra shamsa bazighatan lokacin da ya ga rana ga ta ne ita ma kare kare ta bayyana da rana qala hadha rabbi hadha akbar ce wannan ne Allah na kuma shine Allah da yafi girma falamma afalat lokacin da rana ita ma ta gushi qala ya qaumi inni bari'un mimma tushrikuna yace kai mutane na wallahi nayi baran baran ina kiyayya da shirkan da kuke da Allah inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifa wama ana minal mushrikin lalle ni na fuskantar da fuskata ga wanda ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai ina mai mikewa ina bin wannan hanya Allah kadai za ni bauta ma kuma ni bana daga cikin mushrikai sai mutane suka kama rigima da shi to shine nan ba Allah subhanahu wataala yake bada labari قال يتي بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين sauraka ya tabbatar masa da cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah Allah kadai ne abin bauta kuma haka dama da awa annabawa take kuma haka da awa duk wani malami take malamin Allah shine wanda yake raba ka da shirka ya hada ka da tauhidi ya raba ka da bauta ma wani ya hada ka da bauta ma Allah subhanahu wataala wannan shine malamin Allah domin yana koyi da annabawa malamai magada annabawa ne suna aiki irin na annabawa duk wanda ya sauka daga layin annabawa to ba magajin annabi bane muna ganewa ko yawa ya zama magajin arne kenan mai baki a ce magada annaba sun zamanto magada annan baya can anna da suka gabata can ma to magadansu ne amma malamin Allah to magadin annabawa ne shi al'ulama'u warasatul anbiya malamai magada annabawa ne kuma Allah subhanahu wataala ce thumma awratna alkitaba alladhi nastafaina min ibadina wannan littafin na alkurani mun ba da gadon shiga wanda muka zaba daga cikin bayinmu ta kenan kaga alkurani mun gaje shigawa mun gaje shiga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka sunnan manzo Allah mun gaje ta gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi ibrahim ya ci gaba da ce masu watallahi kuma watallahi na rantsi da Allah duk lokacin da zaka ce watallahi kama akwai fi'ilin da aka shafe asalin shi wa uqsimu ina rantsewa da tallahi ina rantsewa da Allah subhanahu wataala watallahi la akidanna asnamakum lalle sai na maguma kanku kaidi sai na musu wata dabara wadda za ta sawa ku dawo daga bauta musu sai na musu kaidi ba da an tuwallu mudabirin bayan kun juya baya kun tafi wurin aikin babu kowa wurinsu to zan zo in kulla masu wani makirci in kulla masu wani kai in masu zagon kasa ba wai dan zagon kasa ya halitta ba zan yi wata dabara ce wani wayo ne saboda in nuna maku cewa ba alloli ba ne ko ba san kuna masu ba ma muna ganewa ko ma'ana annabi ibrahim alaihissalam ya rantse da allah subhanahu wataala rantsuwar da waɗansu mutane suka je yana yi cewa lalle sai ya kulla wata makida ga gumakansu ma'ana sai ya yi kwaɗayin ya ga ya cutar da su sai ya kakkarya su bayan sun juya baya sun tafi wurin wato idinsu da suke yi na shekara-shekara suna murna suna barin ciki suna da idin da suke hita zuwa gare shi a te wani hili bayan gari ko tsakiyar gari ko bakin gidan sarki inda ake taruwa a yi murna a yi wasanni a yi shirka a yi abubuwa na masha a waɗanda allah ba su to ya ce in sun tahi wurin wannan idin shi kuma zai zo ya kulla ma waɗannan gumaka nasu wani abu wanda zai cutar da su domin a dawo daga bauta musu mana ya yi ne saboda a bar bauta musu kawai imam suddi ya ce lokacin da wato idan ya kusanto baban shi ya ce mai ɗana ba ka zuwa mai hitar a tai da kai wurin idinmu da za ka fita tare da mu da gaskiya idinmu zai birge ka da ka ga addinin mai ya birge ka shi kenan sai ya tai tare da su yana ana cikin tahiya can an yi rufin hanya sai ya ci ba da lahiya sai ya fada ga kasa ya ci ba da lahiya duk wanda ya zo ya wuce ga yanan kwance ya ki tashi annabi ibrahim kwance sai su mai magana su ce me same ka sai ci ba da lahiya sai daga ba ɗayan su suka wuce sai ainihin rauna nan su suka rage can baya manya da sun riga sun wuce masu girma masu daraja yana nan da ya tashi sai ce tallahi la akidan na asnama sai waɗansu waɗannan na baya-baya ɗin masu rauni waɗanda aka rago baya suna taya sai suka gena cewa lalle sai ya kulla gumakansu wani makirci a wata riwaya kuma aka ce lokacin da annabi ibrahim a.s. ya hita zuwa idin su sun wuce shi suka ce kai ibrahim ba za ka yi ta tare da mu ba yana zanne yana kallo defile ana taucewa a ce ba za ka biyun ba ya ce ba ni lahiya ba ni jin daɗin jikina ko kuma a jiya dama an je yana cewa tallahi la'akidanna asnamakum ba da an tuwallo mudubirina sai wasu mutane daga ciki suka ji wannan maganar tashi shikenan Allah subhanahu wataala ce faja'alahum juzazan sai ya sanya su kire-kire guntu-guntu mana ya daddace su ya kakkarya su gaba daya illa kabiran lahum sai dai babban su shi kadai ne mana sai babban gunkin shi kadai ne bai kakkarya ba bai tattarwatsa shi bai bar shi yadda yake kamar yadda Allah subhanahu wataala ce faragha alaihim darban bil yamin sai gaugawa akan su yana bugun su da hannun shi na dama da karfi diya kakkarya su ba aqbalu ilayhi yazifun suka zo wurin shi suna gaugawa ya aka kai mana haka kala ta budu na matan hitun shin kuna bauta ma abinda kuka sassaka wallahu khalaqakum wama ta'malun alhali kuma Allah ta'ala shi ya halice ku kuma shi halice abinda kuke aikatawa to annabi ibrahim yayi haka ne la'allahum ilayhi yarji'un saboda su dawo zuwa ga babban su tambayi shi a ambaci cewa annabi ibrahim ya rata yama babban gatari ko diga wadda ya daddatsa waɗannan abubuwan da ya kare sai ya rataya a cikin hannun babban nasu hannun babban gungi sai ya rataya domin suna dan su yarda da cewa shi babban kishi ne muna ganewa ko kuma ya kyamaci a bauta ma waɗansu allolin tare da shi waɗanda ƙanana ne shi yasa ya daddatsa su sai su tambaye shi me yasa ya haka in yana magana shikenan an je an yi wasanni an yi ayi masha an yi annashawa duk an bada armashi kowa ya gaji an dawo a zo abin nan a gaida alloli sai aka zo aka iske alloli duk sun kakkare gaba daya babu komai sai shara cikin wurin sai babban kawai qalu sai suka ce man fa'al hadha bi alihatina suka ce wane ne wanda ya aikata wannan gaguma kanmu innahu lamina zalimin lalle shi wannan mutum yana daga cikin azzalimai wanda ya wannan aiki kana lokacin da suka dawo sun ga abin da annabi ibrahim ya aikata ma goma kan nasu na kaskantar da su da wulakantar da su da rena su abin da yake nuna cewa ashe su ba alloli bane domin da alloli ne da sun kare kansu ko ba haka ba abin da yake nuna cewa su wawaye ne ba su da isasshen hankali shi yasa suka yi wannan tambaya man fa'ala hadha bi alihatina innahu la min adh-dhalimin ma'ana aikin nan da ya zalunci qalu sami'na fatan sai wasu suka ce mun ji wani matashi saurayi shine fatan yazkuruhum yana fadin su yuqalu lahu ibrahim ana ce mashi ibrahim mana waɗanda suka ji shirin nan yana rancewa lalle sai ya yi makida ga waɗannan gumaka sai suka ce to da ba mun ji shi yana bane mana wani matashi same na fatan shabban matashi wa ake ce ma matashi kuma a addini nake tambaya ba hausa nake tambaya ba ai in ce matashi kowa san saurayi mai shekara nawa bara a yi gwaru-gwaru tun zuwa nawa mai shekara arba'in ma saurayi ne matashi ne sauraka wanda ya sa wanda Allah ya sa bai wuce bai wuce 40 mutu tashin hankalin shi matashi ne ba tsoho ba ne tukuna wasu kuma suka ce daga 35 shikenan ka hita daga samartaka to ta leko ta koma mai talatin da biyar ya san cewa yanzu shi ba saurayi bane ya zamanto mai gwarzo daga nan kuma zuwa hamsin to daga hamsin abin da ido wanda ya dora a kan hamsin to tsoho ne ko yana so ko ba ya so ya tsufa domin abin da ya ba yanzu ba zai kara yin shi gaba ba in ma ya yi shi dai ba zai shi cikin mai ba ba za ka yi shi cikin daɗi ba hamsin da ka shawo mai daɗi to yanzu ha sai ka ba hankali yanzu ka gangaro dada ka kai daidai tsakiyar tudu ka hau tudu gangarowa za kai gangaren mai mutuwa mutuwa yau ko gobe don ka mutu ba a mamaki tun da aika sha ka koshe na layi an taba in ka ce kuma na abu kake jira to me kake jira ɗan jiran komi banda ka bauta ma Allah yadda ya kamata ka ta Allah da ibada ka ba Allah ka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin ma'ana dai sun ce samaina fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim ana ce mashi ibrahim yanzu aka rawaito wato daga abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas ya ce babu annabin da Allah ya aiko face matashi ya aiko shi abin da yake nuna mahimmancin rayuwar matasantaka rayuwar ƙuruciya ita ce rayuwa mai daɗi dinnan da ake yin komi wa ayyamar shababati ko wa ayyamar hadasati fagtanimha kwanakin ƙurciya ka ci unwaninsu in suka wuce shi kenan kuma yana da wahala kaga mutum ya yi abin da cikin kurciya ake yin shi bayan ya wuce kurciya yana da wahala domin yanzu dukawa ne kasa kiri zo ba kai wani abu haka ne ko? to abdullahi da abbas ya ce allah bai aiko wani annabi ba ce matashi ya aiko sa'an nan babu wani da aka ba ilimi ba ce yana matashi aka ba shi ilimi duk wanda ya karatu to yana karami ya karatu da girma ba a karatu ko ba haka ba duk wanda zai karatu to duk zai karatu ne daga shekara biyar zuwa shekara ishirin duk karatun da zai nan zai shi da an wuce nan dorawa ne zai akan wanda yi ko in ba a yi can ba aka wuce ishirin to za a yi karatu za ka rike da abin da ka rike domin shekaru ne waɗanda kana cikinsu ba ka da matsalar komi ba ka da nauyin kowa a kanka shi yasa yara matasa waɗanda ba su wuce waɗannan shekarun ba su bar wasa da rayuwarsu waɗanda suke cikin islamiyya cikin makarantun alkur'ani suna karatu su dage su yi karatu san dama ce in ta wuce kuma ba za a yi karatun ba kuma shi karatu da kake ganin shi in ka bar shi sai ka dawo neman shi shi kenan kuma ba ka samun shi sai in ka ta kai inda ta kai in ka ta kai inda ta kai za ka yi shi in kana da himma kana da kwazo kana da kokari ko ina ka kai matuƙa dai kana cikin hayyacinka za ka yi yin karatu kana jin wani tsoho wata shekara shekara sha biyu ne ko sha uku da suka wuce bbc tana tambayin shekara ya tamanin ya shiga primer kuma ya shiga ce kuma so yake sai ya yi digiri ko ina zayin cikin kabari zayin ko ina yara ce mai suke kaka kuma ya zanna cikin aji da shege kar ba kara ba da labari ba na san ya tafi ya auna da saboda haka lokaci ne na mutum ya san daraja wannan lokacin ya san tsada shi san mahimmanci shi yara suna wasa da lokaci da yawa yaro zai zo cikin irin wannan lokaci shekara sha ɗaya sha biyu lakwal yana in ya fara kolaje ya diba wurin iskanci ne kawai kan wurin shegantaka ce wurin lalacewa ne a wuri ne na ka koyi yadda za ka zaman duniya in ka yadda wannan damar ta wuce ka shi kenan wata rana abokanka za ka koma kana maula wurinsu su ga sunan sun yi hakuri sun tsaya sun yi karatun sun koma sun samu kai koma ka da komi iskancin kayi kayi ya kare ka kure shi baka samu komai cikin shi ba shegantakar da lalata duk kayi ka gama ba wani unwani ciki ka dawo kana biyar su kana cewa a ce da Allah wane ne wanda suka yi lakwal tare ka gani su sun mance da kai saboda kwalwar tasu ta cika ta ga karatu iri iri ta ga manyan malamai irin profesa din na waɗannan masu sankon duk an rikita su kun mamance da sunanka to ka gani ya za a yi kai kai su ba da gangan bane sun mance ka saboda an daɗe wasu daga cikin sun tafi turai wasu sun tafi kasashen afirka sun yi karatu kan ya doki ka ya doki caji sosai ba su yi tuna ka saboda haka waɗannan kwanaki ka yi karatu ba wai ko don ka samu aiki don ka cire da mutuncinka mun kana da karatu ko aikin kanka sai ka samu makanka to haka kuma ba wai lakwal ba kadai a matsayin ka na musulmi dole ka yi karatun zamani kuma dole ka yi karatun addini in baka yi ba wallahi sai Allah ya tambayi ka haka kai na zamani baka yi na addini ba wallahi sai Allah ya tambayi ka kana musulmi ka je ka karanta karatun turawa tsarin turawa ni tsari na kake karanta shi saboda mi wannan tambayar ka jira ta sai Allah ya maka ita to da haka waɗannan lokuta gaba dai lokuta ne da mutum zai cin wani tsoron koyan addinin shi da kuma koyan rayuwar shi za ka koyi karatun boko a cikin waɗannan shekaru saboda mi saboda ka samu aikin yi ka samu aikin gwamnati ko ka samu aikin wata furoje ko ka samu aikin wasu mutane waɗanda za ka zangi suna sallama ka suna biyan ka ko kuma ka zo ka yi aikin ka gida ka zanke aikin ka kai kadai kana kera abubuwan ka kana saidawa duk sakamakon mai sakamakon ilimi sannan kuma ka san yadda za ka bauta ma Allah subhanahu wataala ba daidai bane wallahi mutane suna asarar rayuwarsu a ce ka iya duk wani abu na rayuwar duniya amma baka iya sallah ba ka iya duk wani abu na rayuwar duniya amma baka iya tsarki ba baka iya alwala ba da Allah me kake ka ɗauki shekara da shekaru kana ta koyan yadda za ka rayuwar duniya karatun nan na addini ba wata wahala gare shi ba ba a ɗaukar caji wurin shi cikin sauki za ka koye shi kuma alheri ne gare ka in baka yi shi yadda Allah yake so ba Allah ba zai karba ba kaga asara ta yi yawa karatun nan na ibada na bauta ma Allah in ka bai shekara dai duka iya shi duka iya bakin gwargwado wanda da yake larura dole sai kai na bauta Allah duk zaka iya shi ka bai shekara to amma karatun zamani shekara nawa ake ana yi amma duk kayi hakuri amma ba za ka ba rayuwarka ka ce cikin kanka za ka ce ta ba Allah ka ba ba kanka ne eh maramil salihan fali nafsi duk wanda ya abun kwarai dan kai shi yawa Allah ne ya saka to yanzu Allah zai dauke ka kai mutumin kirki kai bawa na ne kai mai da'a ne mai so na ne abinda Allah zai kalle ka kenan amma amfanin abun wa zai amfana da shi kai za ka amfana da shi ba Allah ba waman an fa alaiha kuma duk wanda ya bata ya bata maka shi domin akwai ranar tsayawa gaban Allah subhanahu wataala to saboda haka Allah subhanahu wataala ce samina fatan yadhkuruhu yuqalu lahu ibrahim abinda yake nuna mana muhimmancin rayuwar kuruciya rayuwar samartaka duk wani wanda kaga yayi karatu to cikin wannan lokacin yayi shi yawwa yanzu sai kare-kare kawai karawa ne za ka zage a kan wanda kai tun kana yaro kana dasawa kana dasawa ka riga ka yi fondation yanzu kawai gini ne za a yi ta yawwa wani in yi hawa guda sai ya tsaya ginin ko wani ya hawa biyu sai ya tsaya wani hawa uku wani hawa hudu yawwa a lokacin da ka tsaya hawa hudu wani zai aza na biyar lokacin da na biyar ya kai ya tsaya wani zai aza na shidda lokacin da haka wani sai ya kai hawa dubu wani sai ka same shi duk littattafan da suka shahi wannan ilimin waɗanda da yake akwai biya karanta su wannan ilimin da ya yi abin nan a cikin shi ya yi zurfin karatu a cikin shi ya samu digiri na farko na biyu na uku to za ka samu kullum karatu yake domin shi karatu ba a kare shi kamar yadda kaga ana karatun zamani mutane masu karatun zamani ba su gajiya da karatu sai rago akwai ragaye da ma ko'ina to haka karatun addinin musulunci a lokacin da ka da alkur'ani wani ya samu jalalaini tafsirin jalalaini ya iya sai ya tsaya nan wurin wani kuma sai ya ce a sai ya karanta tafsirin sawi wanda sharhi ne akan jalalaini wani kuma ya ka an yayin sai ya ce ya isa wani kuma ya ce a sai ya karo da ibn kasir wani ya tsaya shi ma nan sai ya ce ya isa wani kuma ya ce sai ya kara da qurtubi wani ya kara na ya ce haka to haka hadisai haka tafsir haka littattafan fiqh haka littattafan lugha sai ka samu mutum ga yanan duk ya karance su gaba daya saboda ya ba rayuwar shi lokaci ko mutumin da kullum sai ya karanta shafi na littafi guda 200 takarda 200 akwai wanda kullum sai ya sauke littafi cikin dakin shi sai ya karanta shi gaba daya sa'annan ya hito ya wasu harakokin gaban shi kuma kuma rayuwa kullum haka nan ne akwai malaman da aka rawaito balaguran da za su yi cikin jirgi manyan malamai na duniya kafin da tashin jirgi kayan ya sauka sun sauke wani littafi suna ta karatu a yayin da yawancin mutane suna da suna ta kauyanci suna ta leke-leke haka jirgi yake sai an ce ma a su jirgi za ya sauka su kuma lokacin hasin sauke littafi da himma da niyya da kwazo da mai da hankali a kan mai ƙarin sanin Allah subhanahu wa ta'ala to haka dai abin yake Allah subhanahu wataala ya samu dace wanda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya fi mana Allah ya samu gyara amin
sauran wadarci malam mutum ne an kai mashi alheri da an kai mashi alheri na kyauta wannan abin da yau to lokacin da ya samu wannan kyauta sai ne ya je iske wanda ya mishi wannan kyauta domin ya je mishi godiya sai wanda wanda ya wanda ya kyautar ya ce mishi a'a ba sai ya ba sai ya ma yi wannan tahiyar ba to shi yake tambaya wai babu laifi ga wanda shi wanda mutum ne aka ma kyauta sai je ya godiya sai wanda ya kyauta ya ce ya ba sai ka zo godiya ba ni na baka dan Allah to yake tambaya haka daidai ne daidai ne kai kuma yana cewa a'a ba kana nagode ka tahi ga wani kai in an maka an ce ka gode shi kuma an ce in yayi kai ya jira godiya to da ka gaya ma shi yayi ba dan ka gode ba kai kuma an ce dama an maka kai mi kai godiya wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza illa batigha wajhi rabbih la alai wa la sawfa yardi Allah ya samu dace amin ya ce wala ya ce wannan mahaifiyarsa ce ta yi doguwar jinya kusan shekara biyu da bara da bana ba ta samu ta yi azumi ba wai hatta kuma sa hatar rasu sai yakan tambawa ya ni hukuncin wa azumin
ya ce kaka su ce ko kuma mahaifiyar su ce ta azumi har shekara biyu ko ba ta yi ba dushi ba ta lahiya hatar rasu ya za a yi ciyarwa za a mata a ciyar gwargwadon wata biyu da bata samu ta na shekara biyu ba a ciyar kullum a bada abincin miskini kamar yadda Allah ya faɗa Allah ya samu dace
wala yace washin babu laifi dalibi ya taimaka wa dan uwansa dalibi dalibi a cikin lokacin lokacin jaraba wai ko akwai laifi dalibi ya taimaka ma dalibi lokacin jaraba akwai laifi akwai laifi baya da kyawu domin amana ce wanda bai gane ba shi ya sani ya yi haƙuri domin masu abin sun ce suna ya sata a sata amsa ne sata jarabawa saboda ka baya da kyawu nan yana daga cikin wurin da an tambaye ka ba ka faɗi saboda bi saboda doka ce an yi yarjejeniya cewa aka zo wurin kawo wani ya gwada mu wani kawo wani ya tambaye wani ya gaya mashi saboda in ka yi tambaya wanda ya sani yana bayan ka ko kuna tare kai ya gaya in ya gai yayi ba daidai ba ya cuci sauran yan uwa na'am
shin wannan liman ne ke ana sallah ne liman sai a rola ta kare sai ya jawo ni alhali shi limankin bai ida karatun fatiha ba wanda an ka jawo sai ya karanta fatiha sai ya sake karatun fatiha liman ne yana cikin karatun fatiha sai harwallar shi ta kare sai ya jawo wani bai ida fatiha ba wanda ya jawo sai ya sake ci gaba daga inda liman ya tsaya in liman ya ce iyaka na abudu wa iyaka na sta'in kawai sai ya ji arwalla shi ma baya da arwalla to sai ya tsaya shi kuma tun da riga an fara karatu yana zuwa sai ce hidina siratal mustaqim in kuma ya dawo baya ba matsala ba amma dai zai yi da karatun da liman bai yi da ba kamar yadda zai yi da sallar da liman bai yi da ba na'am
sai addu'o'i
to a kira sallah duka doyi da addu'o'i a kira sallah to akwai wani bawa Allah wasu bayan Allah da suke bara addu'a akan Allah ta'ala ya kawo musu kasuwanci mai albarka da kuma wa da kuma wasu bayan Allah da suke nema aure tana yiwa ba su taba yi ba za shi tana yiwa kuma kari ne za shi tana yiwa wani ta uku ce uku gare shi ta wadda ce za yake nema Allah ya ba shi mai albarka wani kuma tana yi wa uku biyu gare yake so ya kara ta uku wani biyu gare yake so ya kara ta uku wani kuma ɗaya ya kara ta biyu wani kuma ma ba ya da to waɗanda ba su da Allah ya ba su Allah ya ba su mata na gari masu tsoron Allah mata masu kaunansu masu soyayya da su Allah subhanahu wataala kuma ya ba su haɗin kai da fahimtar juna ya kore masu sharrin shaidanin mutane da aljannu wanda yake son kari Allah ta'ala ya taimake shi da karawa kuma ya taimake shi da yin adalci domin shi karin aure ba hana shi ba musulunci ya ce ka auri biyu ka auri uku ka auri hudu mana ka zan da mace biyu ko mace uku ko mace hudu amma Allah ya ce kai adalci kai adalci tsakanin matanka kakka yi zalunci kakka karkata zuwa ga wata kakka bambanta tsakanin matarka ta warin da matarka ta biyu ko tsakanin ta uku da sauran matanka ko ta hudu tsakanin matanka a'a kai masa adalci abinda kama wannan kama wannan haka ne zai sa ka samu rahama Allah duniya da lahira kuma ka samu ladan ibada ta aure in ba haka ba Allah yana kallon ka mutunan banza Allah yana kallon ka mutunan wuhi kai kuma kana nan kana ta cika gaba cewa matan ka hudu alhali guda uku duk cutar su kake matan ka uku kana kuri alhali bin duk cutar su kake matan ka biyu ta farko ba ruwanka da ita ta biyun kake kula da ita domin ita ce sabuwa fil waccan kuma ta kwana biyu to kai ma a wurin Allah ka kwana biyu kamar yadda ta tashi aiki wurin ka kai ma wurin Allah ka tashi daga aiki Allah ba ya san irin wannan rayuwa in ba za ka iya daidaitawa tsakanin iyalin ka ba to ka tsaya da mace guda Allah ya ce fa in khiftum Allah ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dalika adni Allah ta'ulu ka tsaya da guda ba ka iya saboda haka wanda yake neman kari Allah ya taimake shi kuma ya taimake shi da adalci na musu yawa malam akwai kuma waɗanda suke wato fuskantar jarabawa na matsalolin rayuwa Allah subhanahu wataala ya yi mana da mu da su gaba ɗaya Allah ya kawo ƙarshen wahala na'am akwai kuma waɗanda suke gidan kaso su ma suna neman Allah subhanahu wataala ya yi musu ya kawo musu ƙarshen zama wannan wurin na'am da kuma wanda yake bara addu'ar shiriwan iyalin shi da kuma 'ya'yan shi da sauran bukatu ne daban-daban Allah ta'ala ya amsa mana Allah ya yi mana duk matsalolinmu Allah ya biya mana duk bukatunmu waɗanda suke kula da karatun nan da muke Allah ka saka musu da alkhairi ka samu rayuwarsu albarka Allah ka shaye musu hawayensu Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu cimaka mai albarka Allah ka raba mu da yunwa da talauci Allah ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wando Allah ka kawo kasuwanci mai albarka kawo kawo aiki mai albarka Allah muna roƙonka ka ba kasashen mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da haɗin kai da taimakon juna da tausaya ma juna Allah ka shirya mana matasan mu samarin su da ƴan matan su Allah ka shirya da ƙananan yaran mu ya Allah mazan su da matan su ya Allah Allah ka kare su daga sharrin mutane da aljannu ya Allah Allah ka dora su bisa hanya ta kware ya Allah Allah ka kaurar da su daga buguwa hanya ya Allah marasa lafiyan mu da suke likita ko nan ko kuma gida suna ji ya Allah ka ba su lafiya mariga ya Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa su huta Allah ka hada mu da su gida aljanna Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين